أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna ashirin da ɗaiko ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha tara ga watan bakwai miladiya, aihuwa Isa ɗan Maryam alaihi salam. shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan a cikin wannan sura suratul baqara aya ta ɗari da talatin da shida za mu tashi aya ta ɗari da talatin da bakwai haka ne mun karanta ayar jiya amma ba mu samu yin bayani akan ta ba wajen faɗar allah subhanahu wa ta'ala فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إذا سكي إيماني دا أبن دا كي إيماني دا شيء faqad ihtadawtu haqiqa sun shirya wa in tawallaw sannan kuma idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq haqiqa suna cikin jayayya da rarrabuwar kawuna fa sayakfikahumullah da sallu Allah zai isar maka wa huwa samiul alim shine as-sami' mai ji al-alim Allah shine masani to fa in amanu idan suka yi imani bimisli ma amantum bihi da za mu fassara gundarin larabci kalima guda guda guda sai mu ce bimisli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi to kuma abin nan da kuka yi imani da shi babu irin shi babu wani abu da irin alkur'ani balle a ce in sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ina fata an fahimce ni da akwai wani abu irin alkur'ani da sai a ce to in sun yi imani da iri ne don haka gundarin larabcin haka yake basuwa amma ko babu wani abu irin alkur'ani shi qur'anin nan guda ne ba yadda za a yi a samu wani alkur'ani wanda ba shi ba wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kaga lalle tabbat babu wani littafi irin alqur'ani to nan dole sai malamai sun yi kokari irin yadda za su yi su ga sun hita cikin wannan matsala waɗansu sai suka ce ita wannan ba'un sila ce ko kuma za'ida wani lokaci sai ku ji malamai suna cewa kaza za'id ne to a cikin alqur'ani babu za'id kamar a ce an ƙara shi domin magana Allah babu wani abu da an ka ƙara ita ce amma cikin tsari na yare na magana sai su ce wani lokaci wannan za'id ne amma da yawan malamai suka ce bai dace a ce za'id ba sai dai a ce sila domin ta'adduban likitabillahi subhanahu wata'ala ai ladabi ga alqur'ani balle a ce za'id har wani bai yahudi ma kada ma wani bai yahudi ya samu dama ya zo cikin alqur'ani musulmi suna cewa akwai ƙari a cikin alkur'ani sai suka ce to ba'un wannan sila ce yadda asalin magana yake fa in amanu misla ma amantum bihi in sun yi imani tamkar irin imanin ku waɗansu kuma suka ce a'a ba wai ita ba'un ce asila ba shi misla shine za'id kenan fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw kaga dole sai an shiga cikin matsala wasu ce ba'un wasu ce misl wanda malamai dai a takaitan takaitawa ita ba'un an kawo ta ne saboda ta'kidil ma'ana amana bihi ake cewa ko to kenan da haka nan wannan ba'un aslin fi'ilin take zaka don ana cewa amantu billah nayi imani da Allah fa in amanu bi tana da alaka da fi'ili amma ita mislakin nan an kawo ta kenan in sun yi imani tamkar abin da kuka yi imani da shi ma'ana na ana nufin ba alqur'ani ba wato ta hanyar gaskiya domin magana Allah subhanahu wata'ala mice ce ta yi kamancece ne ya ba a samun wato ƙarya a cikinta magana Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin attaura da wadda a cikin injila da wadda a cikin qur'ani duka guda ce ba a samun ƙarya ko ana samun ƙarya cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala to kina har in sun yi imani da abin da kuka yi imani da shi ma'ana in sun yi gaskatar da magana Allah wadda a cikin attaura da kuma wanda a cikin injila to shikenan faqad hita domin da za su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don mi don cikin at-taura an ce su bi shi cikin injila an ce su bi shi kenan da sun yi imani da wadannan littafan ko sun yi imani da alqur'ani ina fata an fahimce ni to sai Allah ce faqad hita sun shari'a wa in tawallaw idan suka juya suka bada baya to fa inna ma hum fi shiqaqin haqiqa suna cikin wato jayayya da ku kuma suna cikin jayayya da tsakankanin kawunan su a duk lokacin da mutane ba su bi gaskiya ba to sai sun yi fada da mai gaskiya sannan kuma sai sun yi fada tsakankanin su idan kuka duba tun lokacin da yahudu suka bar at-taura da lokacin da kiristoci suka bar injila suna cikin rikici tsakankanin su yanzu bibul bibul waɗanda a cikin duniya sun yi guda ɗari akwai wani babban masanin ilimin kiristanci na musulmi da ake kira ahmad didat margayi wanda yake ya rasu rahimahullahu ta'ala babban malami ne wanda yake ya san kiristanci asalinsu mutanen ƙasar indiya ne sai suka taso iyayen suka zauna a ƙasar afirka du sud south africa to wannan suka zo suka zauna aka haife shi a can babban malami ne ya san ilimi na kiristanci amma musulmi ne to lokacin da yake muƙabala ko mu ce munazara ko muhaja da manya-manyan kiristoci na duniya an san shi ya je har ƙasa amerika ya tattauna da manya-manyan kiristocin da ake shi akwai wata munazara da ya da wani babban kirista da ake ce ma jimmy swagger to sun tattauna sosai wadda ana nan ma ana yada ta a duniya yake ce mishi bible bible waɗanda akwai ko mu ce bible guda 64 ya ce akwai waɗanda ga sunan yanzu ina iya lissafa maka su daban-daban daban-daban ya ce kuma guda hudu kowace daga cikinsu tana karyatar da wata shi yasa kuke ganin kiristoci fi shiqaq suna cikin rarrabuwar kawuna akwai evangelic akwai catholic akwai wane ne suna da suna ta faɗo a Nijar kuma kowace suna yin nasu akwai waɗanda suke taya babu takalmi haka ne sun rarraba daban-daban akwai protestant a cikin kiristanci na protestant ya saba mana catholic wanda mai yawancin kiristocin america protestant ne su ko kiristoci na ƙasar roma catholic ne a cikin kiristancin catholic idan ka auri mace ko da ta yi zina ba ka da izinin karbu da ita amma a cikin protestant sai an ka ce kana da damar da za ka sakin matarka kaga an fara samun mi an fara samun sabani su waɗancan suna ce waɗancan ba bisa ga gaskiya suke ba waɗancan suna ce waɗannan ba bisa ga gaskiya suke ba fi shiqaq tsakankanin su babu haɗin kai to kuma tsakankanin su da mai gaskiya babu haɗin kai domin da mu da su ba yadda za a yi muto mu tai tare da wanda ga cewa Allah gudana da wanda ga cewa Allah uku na suna zama guda yaya za a yi su zan ɗaya ba zai taɓa yiwuwa ba a zan ɗaya wannan ko da an faɗe shi ƙarya ake yi saboda mi daga lokacin da mutane suka bar wahayi to sun samu rarrabo kawuna saboda kowa yana da ra'ayi duk lokacin da an ka ce qur'ani za abi to an ce kowa ya aje son rai ne a taho abi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga lokacin da an ka bar wahayi to kowa sai ya bi ra'ayin shi shi yasa duk lokacin da mutane sun kai nisa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rarrabo kawuna ta zo dole sai ka iske wanga ya ce ma wannan wannan ya bace sai dai in za a yaki da gaskiya sai su haɗa kai kaga kiristoci da yahuda in za a in za a yakin addinin musulunci haɗe kai suke yi ko ba haka ba saboda mi saboda su yaƙi gaskiya da ko an bar annabi an bace Allah ya tsare mu sai Allah ce to faqad ihtadaw haqiqa sun shirya har in sun bi wa in tawallaw in sun ka juya fa inna ma hum fi shiqaqin haqiqa suna cikin jayayya suna cikin rarrabuwa wanda kuma duk ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai da rabuwa na tashin alkiyama duk wanda ya zo ya muna wayo ko ya zo ya karanta mu da dan su karatu kun san yanzu suna da wata dubara da suke kawo suna cewa at-taqribu bainal adyan abinda ake cewa at-taqribu bainal adyan wai ayi kokari a hada kan addinan duniya gaba ɗaya su tai guda wannan ƙarya ce ba yadda za a yi duk a haɗa addinai na duniya gaba ɗaya su ta yi guda waɗanda sun ka fara wannan aiki a duniya a karatu na zamani ita ce ƙasar ingila a jami'a ta oxford babban jami'a ta ingila ana karatun abinda ake cima muqaranatul adiyan za a karatun addinai gaba ɗaya a karanci musulunci manya manyan addinai na duniya ka karanci musulunci ka karanci kiristanci ka karanci yahudanci ka karanci kaza ka karanci kaza to lokacin da suka yi lissahi sai suka ga kashi 90 cikin 100 zuwa kashi 80 zuwa kashi 90 waɗanda suke ƙare wannan karatun ko da ba musulmi bane musulunta suke yi to da an tau an kace maka cikin kristanci an ce Allah uku na cikin yahudanci an ce Allah guda na amma babu mai shiga aljanna sai ba yahudi an kace maka ga addinin musulunci ya ce duk wanda ya aikin kwarai babu ruwa ne da jinsi babu ruwa ne da nationality wanda duk ya aikin kwarai dan aljanna na wanda duk bai aikin kwarai ba ko dan annabi na wuta yayi wani zaka dauka kai da kanka to sai sun kaga mutane na musulunta sai suka yi kokari suka lice wannan kismin yanzu ko ka ta karatun wannan babu shakasa ingila ina fata an fahimce ni saboda mi saboda sun ga yana haddasa musu hadari da an dauko musulunci an kada da kahirci kai da kanka ka san ƙarya ba ta kama da gaskiya ina fatan kun fahimci wannan da kyau eh jalat to yaya za a yi a ce addinai su zamanto wuri guda kuma a hada su ba zai taba yiwa ba don mi don saboda sabanin da ake samu wanda ba a iya barke shi akwai sabanin da ana iya barke shi wannan ya aje wannan ya aje amma akwai sabanin da ba za ba zai taba yiwa ba a hada su ba don haka kawai ku gaya ma mutane gaskiya yan siyasa waɗanda ga zakkuwa su ce akwai ministan addinai wanda za a hada addinai a tahi tare kuma duk addinai guda na wallahi ƙarya na duk wanda bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wuta yayi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نعم صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتعاجوننا في الله وهو ربنا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون نعم صبغة الله wannan shine rini na Allah in an ce sibga da larabci shine abinda an karina kuna ganin shadda wadda ake kawowa daga maliko ganila za ku ga akwai bula akwai tsanwa akwai wane ne akwai wane ne to wannan asalin ta shadda ce hora sai a ɗauko ta sai a sanya mata wani abu wanda za a yi rinin ta da shi to nan sai an kace sibghatallah shi musulunci shine rini na Allah domin duk lokacin da kake musulmi ka tana bayyana ga jikinka ana gani ahli sunna in ka gane shi sai an ga ma ahli sunna eh da ka gane shi zaka ga akwai gemu ko ba haka nan bane bayan gemu za ka shina wandon shi wanda suke ce ma wandon kane ne za ka gane shi ko ba haka ba za ka ganshi da aswaki za ka ganshi da alqur'ani za ka ganshi masallaci za ka ganshi wajen wa'azi duk wurare na alkhairi za ka ganshi cikin maganganun nan shi za ka ji ya ce qala Allah ta'ala qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam sibghatullah rini na da Allah malamai suka ce maf'ulun bihi na ai ilzamu sibghatullah ko lazimci wato rini na Allah in dai kana da imani to ko zai bayyana haka kuma su ma kafirran akwai rini nasu na kafirrai domin su ma suna rina ƴaƴansu rini na aiki da rini na aqida kai da ganin wani ba sai an gaba mace an cewa ba musulmi bane ko ba haka ba da irin maganganun nan shi da irin yadda yake so yadda suke son musulmi an ce ya bar gemu sannan kuma ya aske wannan su ko yahuda sai suka ce a aske wannan a aske gemu a bar wannan mutane musu suka koyi da su sai ga mutum ya bar wanga mustache ya bar shi yayi yawa har ya shigo nan ga cikin baki ina fata an fahimce ni in an ka dauko hoton manyan manyan kafirai waɗanda tun lokacin da babu hoto in ana desi ne to duk mai yawancin su da suka mutu da filozof kenan duk suna da irin wannan mustashikin babu wani mutumin kirki wanda za a gani ya bar wanga ya ake wannan ina fata an fahimce ni sai le filozof waɗanda ake cewa manyan manyan filozof na duniya to su irin waɗannan waɗanda ake koyi da su le filozofkin nan su kansu turawa mahi yawancin filozofkinsu sun ce sun mutu mahaukata su da kansu sai a ce maka mahi yawancin filozof duk mahaukata suke mutuwa kuma duk suna ake cewa ana koyi da su matasanmu ko kuma tayu ka samu wani daga cikinsu yana da gemin to amma gemin bai hana shi ya sha giya kamar irin hoton Karl Marx za ka iska an yi hoton shi da gemi amma gemin shi ba gemin kwarai ba don da gani ka san babu huskar imani tare da shi shi dai imani da kuke gani yana da alama in dai akwai imani cikin zuciyar mutum to wallahi sai ya bayyana cikin aiki ne kuma sai ya bayyana ga cikin shi in kuma babu imani to magana ta riga ta kare ko mace ko namiji in mace musulma ce hijabi za ka fara gani za ga alamu ko ba haka ba idan kuma wanda ba musulma ba ce arniya sai an gaya maka da ka gane ta bisa hanya kana gane cewa arniya ta sai ka kauce don haka musulunci rini ne na Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne yafi Allah rini babu domin babu hanya wadda za a bi ta zamanto irin hanya Allah subhanahu wata'ala duk abin da a cikin alkur'ani alkhairi ne duk abin da a cikin sunna alkhairi ne duk abin da an ka umurce mu da shi to akwai abin da yasa an ka umurce mu da shi amma su kuma fa duk abin da suke yi shirme ne shawa ce suke bi ta duniya duk abin da ransu ya so shine suke yi girman kai shan giya zina zalunci shi ko musulunci adalci yin sallah bauta ma Allah a guji shirka a yi ma iyaye biyayya kaga wannan shine rini na Allah to don haka wane nahi Allah rini wane nahi Allah umurni mai kyau Allah subhanahu wata'ala ce to wa nahnu lahu abidun kuma ku gaya musu mu ga Allah subhanahu wata'ala kadai muke bauta ba mu bauta mu komai in ba Allah ba qul atuhajjunana qul atuhajjunana fillah qul kace da su atuhajjunana fillah yanzu kuna jayayya da mu a cikin al'amarin Allah nan fi'ili ne na muhajja in an ce wato tuhajjuna kowa yana kokarin kawowar tashi hujja ina fata an fahimce ni wanda ba yau aka fara ba tun daga baban mu annabi ibrahim eh wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hada an yi jayayya da shi daga lokacin da kace ka rika ƙarya ko gaskiya dole sai an yi jayayya da kai ina fata an fahimce ni kakka sa tsammanin don ka kafirta ba za a yi jayayya da kai ba kuma kakka sa tsammanin don ka musulunta ba za a yi jayayya da kai ba in kan rike gaskiya sai an yi ta in kuma baka rike gaskiya ba sai an yi ta kenan wani sauki ka rike gaskiya ina fata an fahimta za ku yi jayayya da mu a cikin al'amarin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku ai ba abu ne wanda ya kamata a ce an yi jayayya ba an gane ni tunda Allah shi ya halice mu shi ya halice ku to duk mu aji sarrafa mu bauta ma Allah walana a'maluna wa lakum a'malukum ku kuna da hujju wato ayyukan ku naku ne mu kuma ayyukan mu namu ne wannan kamar shu'ur ne bil iftikhar ya kamata mutum ya nuna kai ga aikin da kake baka ji kumya sai ba ni zan jin kumya aikin da nake yi kai da abisa kafirci baka ji tsoron ka bai baka ji tsoron ka bayyana kafirci ba ni da an musulmi zan ji tsoron in bayyana musulunci kamar yanzu irin rayuwar da musulmi suke yanzu da an tashi ta Europe sai ake gemi a sa costume wai bai so a ce mai musulmi na amma ga shi nan kafirai suke zakwa kasashen mu da kayan su zo suna yawo suna yin abin da sun kaga dama turawa da suke zakwa nan kasashen mu na Africa da tuwahin su na ture suke zakwa da guntun wando ko ba haka suke zakkuwa ba su yi abin da suke so kasashen mu su shagiya su je su yi zina a cikin kasashen mu ba su ji tsoron bayyana kafircin su ba a zaka har ai fima a gwadi tsiraucin mata a tar da mata karuwai na duniya a zo ana gwadi cikin tele ana yin abin da ake so duk abin da suke so suna yi amma wai musulmi yake jin tsoro wai wai shi da koyewa shi dan a aske gemi sai shi dubara ka san wani bai son shi bar gemi da yawa sai shi dan gaggyara ya ce to ka san dai al'amarin nan ga yadda za a yi kana jin tsoron dan adam irin ka da wani dalili ka bar gemun ka yadda an ka ce ka hito shi mai gaskiya bai ji tsoro mai ƙarya bai ji tsoro ba shi mai gaskiya ji tsoro wani musulmi yana yawo a ƙasar alman shikenan sai wani daga cikin yan nazi ya an ce yan nazi su ne yan farti kinan na islayar wanda sun kai hallakar da yahudawa kuma sun ka ce duk duniya kowa ba wasu ne sai ya kai musulmi da gemu ya ga alamun musulmi na sai ce mai kai kai kai na kai na kuna mutanen usama masu kashin mutane cikin ƙasar alman kuma ya ga alamun bakuna kaga da ce mai kai na mutanen Usama masu kashin mutane shikenan suka ce in musulmi sai ce a'a Usama ai kaza kaza kaza sai ce mai kai kuma kai na mutumin Hitler wanda yasa an kai yakin duniya na biyu dan nan sai ya bace kai na mutumin Usama kai ko kai na mutumin Hitler mukaddar ta Usama ya kashe mutane Hitler mutum nawa kashe Yahuda dai ya kai kone miliyan biyar kuma saboda shi an kai yakin duniya da biyu to da kai daga goyon bayan shi da kai daga goyon bayan Osama wani na kamata a ce ya ji tsoro amma saboda muna jin tsoro musulmi shi yasa kullun arna suke samun dama akan mu Allah ya gaya muna fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ka ji tsoron Allah ka aske gemen ka da kyau ka gyara shi geme ka shace shi nike son cewa ka shace gemen ka sannan ka bi dabba ka ta musulunci ka sa kuma ka karanta Qur'ani gaban kowa yadda ba su jin tsoron su aikata nasu amma sai a to ana ta wata dubara musulmi a ce ai wannan ai wannan kamar shugabannin nan mu da suke ganin in suna taimakon addinin musulunci kamar turawa ba za su yarda da su ba ga musabakoki na qur'ani ana yi kadiba a Niger wani shugaban kasa na taba gina masallaci a cikin Niger kawo min shi dukiyan mu ce yan Niger yau in an ce za a gina masallaci dan Niger nawa zai cewa bai yarda ba aka min shi ko ko ana kawo shi me yasa ba a gina masallaci an gina istad istad wurin wasa ne ko ba hakan gaba gidajen wasa ana ginawa kuma har yanzu ana nan ga ginawa faɗa mini shugaban ƙasar Nijar wanda ya gina masallaci kawo mini shi babu to kuma Nijar kasurban Nijar dukkan su musulmi na to dan mi duke su abba gina musu masallacin da ita ina ake sa ta a gani saboda tsoron wa saboda tsoron turawa sai da an ka bari kadafi ya ketaro ya zaka ya gina masallaci babban masallacin da ake ji dun Nijar na kadafi na eh jori hamani masallacin babban kasuwa shi ya gina shi ya gina shi to an samu masallaci guda da kudin shi koko da kudin kasa da kudin kasa to to ala ayyati hal dai yanzu dai mu je kun ji sabani ya fara samuwa kun ga dan saboda abin bai da yawa an ce Egypta ta zuba kuɗi zamanin shi an kai kun gani ga masallacin Kadafi dun Niger masallacin da muka ji babba gaba ɗaya sai a ce masallacin Kadafi da turanci ne ta ce Grand Mosque ko shine babban masallaci to Kadafi ya gina shi to sai kaka ina masallacin nan don mi ba a yi muna ayyuka na musulunci da dukiyar mu ina musabakokin da aka yi don mi gwamnati ba ta hidda kuɗi ta basu a ko ina da sunan musulmi amma saboda mun yi kwana katrovin dizefkin nan duk kwana muke shi yasa dukiyarmu sai a sata cikin kokowa a sata cikin mawaka a sata cikin yan giya a sata cikin kowa kuma musulmi a hana musu kuma a zamana ai shiru a zamana lahiya kat kamar ba ya komi ba saboda tsoron kafirai da muke yi shugaban kasa yana tsoron ya masallaci a ce a shi na taimakon musulunci wanga dan ta'addana ai maza maza a jadda shi shi yasa shi ke jin tsoro masu kuɗi su ma suna jin tsoro saboda kada gwamnati ta matsa mai bai son ya taimaka ma addini ya hison dai a dai zamna lahiya a zamna lahiya to ana nan ana zaman lahiya mala'ika mutuwa ga iske ka ka ko ga kiyama zaka tahiya in ko ka tayi kiyama wallahi sai ka bada amsa don haka wallahi dole a tashi ai ma al'umma aiki da dukiyarta dukiyar da ake gina haramin makka da ita da wanda ake gina haramin madina ta yan saudiya ce man su ne ake ɗiba ana musu aiki da dukiyarsu to mu man mu me yasa ba ai wani aiki da shi koko koko dukiyar ba ta muta ba me yasa dan Niger ayi ƙuri'a in yan Niger sun yarda a gina masallaci ne da dukiyar su dan mi za a bari sai ONG ta taho da kasashen Larabawa an yi dala biyar biyar ashirin ashirin sannan a gina masallacin ne kullum proje da suke gina masallacin ne a cikin a cikin ƙauyuka koko mu dukiyar ba ta neman halitta ba to wallahi sai kun gane sai kun tashi tsaye don kahiri bai barin a gina musulunci da dukiyarka dole na shi kwashe ta ya kai can ya aje ya barka cikin matsala amma in kun ka tashi tsaye kuma wallahi babu wanda zai nemi muku haƙƙi sai kun nemi kanku haƙƙi dan zancen su waɗannan ba su da program na ku ko guda suna da program ne ne yadda za su ci gaba da mulki ba ci abin da sha musu kyan kenan duk abin da zai gyara musu mulkin shi suke so amma ku da an musulmi ku da aka mulka ku da adda ƙuri'a ku na za ku yin tsaye ku ce ga abin da muke so duk dan siyasar da zai zakkuwa ya zancen siyasa Nijar siyasa musulunci sai kaga an goro shi da abin ga shi na sallah yana daga hannu daga ran da ya ci mulki ba ka sake gadi masallaci to me yasa ake dokar mu abin da muke yi ba da musulunci za a yin wasa da hankalin mu ba mu yin tsaye mu zaɓi mutanen da adda mutunci ba mu yin tsaye mu zaɓi mutanen da sun kasa abin da suke yi dan mi za mu zamantowa muna fifita dan karcen mu ko dan garin mu ko dan jahan mu akan addinin musulunci kai yanzu ka haison dan karcen kada addinin musulunci wata amsa za ka ba Allah subhanahu wa ta'ala na tashin alkiyama dole ku tashi tsaye turawa da kuke gani da suke ka canji a cikin kasashen su tsayana akai tsayin daka kuna gani kasashen larabawa guguwar canji wanda suke cewa da ta tashi ba ku gani ba shugabannin da aka yi musu ana halbin mutane suna gudu suna tahiya ana halbi dole an ka canza gashi nan kuna gani ta biya da waɗanda ba a taɓa sa tsammanin za ta biya da su ba to mu ma in ba a ci gaba da adalci ba wata rana za ta kawo na nan ga domin dan adam duk inda shi dan adam na idan zalunci yayi yawa cin mutumci yayi yawa wace dubara duk abin da za a sa wallahi sai an zo an karya mulkin nan faransu lokacin da sun ka so yanci da sun ka ga zalunci yayi yawa shugaban kasar su ko karanci labarin revolutionnaire revolution française shugaban kasar su kama shi suka yi sarki na wannan lokaci suka sa adda suka dace kan shi suka hidda kai suka sarkaha Allah shi muna mai kyau na'am don haka atuhadduna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum mai sallah a cikin tsoron shi bayyana sallah tai mai toci shi tai shi sallah tai yadda ya ga dama wa nahnu lahu mukhlisun alhali mu masu tsarkake ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala muke malaman balaga suke cewa wato taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr abinda ya kamata a kawo gaba idan aka kawo shi baya to wani lokaci yana nuhin wannan abin ya an sha makance shi kun ga aya ta farko sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun ana iya cewa wa nahnu abiduna lahu amma sai aka ce wa nahnu lahu abidun nan kuma da aka ce qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum sai an ka ce wa nahnu lahu mukhlisun ana iya cewa wa nahnu mukhlisuna lahu amma at-taqdim wa at-ta'khir yufidu al-hasr ma'ana kina ana nuna maka cewa ibada ba wanda ake bauta ma sai Allah sannan kuma ikhlasi a yi abu ibada bai dace a yi ta ba a kyautata ta sai gawa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Am taquluna inna Ibrahim.
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون نعم أم تقولون أوتري أوت قراءة أم يقولون إيه أنت أم تقولون أنا مجانا لدى يهودا وكيس أي أسلوب الخطاب المباشر كنن كنا تيوا إن إبراهيم شي إبراهيم وإسماعيل دا إسماعيل وإسحاق دا إسحاق wa yaqub da yaqub wal asbab da kuma jikokin yaqub waɗanda suke annabawa kanu hudan aw nasara kuna cewa sun kasance yahudawa ku yahudawa aw nasara ku ko nasaru kuna cewa sun kasance nasaru eh an ce am yaquluna kenan suna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab kanu hudan aw nasara kullun suna kokarin kone yace ibrahima nashi ne ina fata an fahimce ni shi yasa a cikin suratu ali imran sai Allah ya musu khitabi mubashir yace ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di afala taqilun ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna تحجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين da hakan ga su yahuda sai suka zaburi suka ce annabi ibrahima kan yahudanci ya mutu nasaru su kuma kiristoci suka ce a annabi ibrahima kan kiristanci ya mutu ka gani sai Allah ce suna cewa waɗannan sun zama hudan au nasara wato an yi intiqal kenan daga waccan magana ta ikhlasi da ta ibada an dawo zuwa ga wata ƙarya da suke kirkirawa suna cewa Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da jikokinsu sun kasance akan addinin Yahudanci a tsari na Yahudawa domin ba gaba ɗaya sun kace a'a annabi Ibrahima da sauran annabawa sun kasance Yahudawa ko Nasaru ba a'a ba da Nasaru da Yahudawa ne sun kaɗi don ba hanya guda bace su da kansu ba hanya guda bace yahudawa su faɗi tasu su ma wancan su faɗi tasu na gaya muku cewa irin waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da da yawa daga cikin malaman tafsiri wani lokaci hankalin su bai kai ga su wato fayyace cewa ba da yahudawa da nasaru kowane ya faɗi wannan daban-daban ne domin ba aqida guda bace ba alqibla guda bace dalili kuma wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd su kansu wani baya bin wani kidan wannan ne cewa kowane ya faɗi wannan ne akan karan kansa sai Allah subhanahu wataala ce kul kace da su a antum a'lamu amillah shin ku ne kun kai Allah subhanahu wata'ala sani eh abin ku ne kun kai akwai wanda ya Allah sani shi yasa wannan ayoyin da muka karanta a cikin suratu ali imran sai suka hiddo da wannan ka'ida ga hili fallau kowa ya santa ya ahlal kitab ya kuma abuta littahi lima tuhajjuna fi ibrahima don mi kuke jayayya a cikin al'amarin annabi Ibrahim wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'dihi alhali ku ba a sabkar da at-taura ba da injila sai bayan shi inda gaba gare shi na a ce at-taura sai da an ka sabkar da at-taura an ka sabkar da injila sannan Ibrahim yanzu amma annabi Ibrahim ya gabace su afala ta'qilun shin ba ku hankalta abinda kuke nan ga aikatawa ha antum ha'ula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm ku ne waɗancan da kuke jayayya a cikin abin da kuke da ilimi a kan shi to falima to hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm don me kuke jayayya akan abin da baku da ilimi akan shi kai alaran mana in ba ana magana qur'ani ba me wasaka ana magana faransai ko angale wasaka ciki amma yanzu musulmi da yawan mu girman kai ya mu na yawa abinda ba mu da ilimi akan shi muke zuwa muna jayayya da masu ilimi don mu karya maka mu daraja da zaran kana magana abin da baka da ilimi akan shi masu ilimi na nan tsaye zaka karya maka ka daraja ne sai abin da tabbat kana da ilimi akan shi cikin ilimin su sai kai magana amma sai ka iske mutum yanzu ya zama to al'alim li kulli shay kamar ya san komai in ana magana likitanci sai ya sa baki ne in ana magana qur'ani sai ya sa baki ne in ana magana hadisi sai ya sa baki ne in ana magana larabci sai ya sa baki ne in an taho angale ya sani in an taho tarihin duniya ya sani ina da baka samu ga karatu falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine yake da sani ku kuma ba ku da sani ta Allah to ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim bai kasance akan addinin yahudanci ba kaga magana Allah ta tabbata wala nasraniyan kuma bai kasance akan addinin nasaranci ba tunda annabi ibrahim shi ya gabaci waɗannan addinai to ya anka shiga cikin su ko da ta hanyar hankali ya riga ku zakkuwa to ya anka kuma shiga cikin addinin ku ko kuma sake rayar da shi an kai walakin kana hanifan muslima ya kasance musulmi ne wa ma kana minal mushrikin kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba ku larabawa da kuke cewa annabi ibrahim na kuda ina fata an fahimce ni don hakan ga wa ul antum a'lamu amillah ku kun yi Allah subhanahu wataala sani ne da wannan aya malamai suke yi ma malaman ahli sunna suke yi raddi ga khawarij da mu'tazila waɗanda idan aka zo wajen sifofin Allah sai su yi tawilin su in an ce Allah yana so sai su ce a'a ba ana nufin Allah yana so ba Allah yana sakakkawa in an ce Allah yana kaza sai su ce a'a ba Allah shana yin kaza ba Allah shana yin kaza shi Allah shi faɗi abu da kanshi sannan kuma kai ka ce ba haka nan bane kai kahi Allah sanin Allah a antum a'lamu amillah in Allah ce yana da hannu yana da hannu yaya hannu shi ke wallahi ban sani ba magana ta riga ta kare shi yace shi yana da hannu kuma ni na yi imani don mi don ba akal ban taba ganin Allah ba balle in san yadda hannun shi yake khalas in Allah ya ce akwai aljanna akwai wuta na yi imani ya suke wallahi ban san su ba ya dai bada labarin su amma kuma kai a ce Allah ya ce yana so ka ce a'a Allah yana sa kankawa in an ce Allah yana kyama ka ce Allah shina azaba to kenan kana nuhin shi Allah subhanahu wataala bai san kan shina ba kai na zaka iya fassara ba irin yadda yake Allah ce wa man azlamu wani mutum ne fi zalunci mimman katama shahadatan cikin masu shaidu ga wanda ya ɓoye shahada inda hu wadda awwajen shi min Allah daga wajen Allah subhanahu wataala wannan aya ta bugi malamai masu sani waɗanda sun san ayoyin Allah amma suke juyar da su don saboda wasu bukatu na duniya ba wanda hika zalunci ka san aya ka san hadisi ka san hukunci sai kai dubara kai kwana saboda wata biyan bukata taka son kuɗi ko son shugabanci ko son son samun soyayya waɗansu mutane babu wanda hika zalunci domin ka yi can amana babba Allah zai kire ka ya tona maka asiri na tashin alkiyama yawma tubla sara'ir kuna kun ka ɓoye gaskiya to ga makomakku sannan a yi maka azabar da ta kowa domin kana aiki irin na yahudawa ga sunan sun san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san addinin musulunci gaskiya na amma sun kiya kahin ya zo sun san shi qur'ani ya faɗi alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda sun ka san ƴaƴansu na ciki kaga ko da su sun san shi ko ba haka nan bane siffofin shi cikin at-taura alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim dukkan su siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda a cikin at-taura kai ba siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta da siffofin mabiya ne sun zo a cikin a cikin a cikin at-taura da injila muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل da shi da mabiyan shi dukkan su suna da siffofinsu amma lokacin da ya zo to sai hasada da bakin ciki da ganin kyashi da ganin muna ya kamata a ce mun samu sai suka rude su da kabilanci tunda ba balarabe bane kaga shi kabilanci ba wani aikin kwarai bane duk mutumin da yake kira zuwa ga kabilanci yana kira ne zuwa ga sabon Allah tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ba ba yahude bane sai yahuda suka yi imani da shi kenan kai ma duk mallamin da zai wazi sai ka diba ka gani in dan kabila kuna sai ka ciya da gaskiya in kuma ba dan kabila kuna waka ce ba gaskiya yake yi ba kaga wannan ba addini ake yi ba Allah ya kyauta da haka babu wanda yake wannan zalunci wanda ya koye shaida wadda take ta wajen Allah subhanahu wata'ala wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance ba bi ghafilin mai rabkana ga abin da kuke aikatawa ya san duk abin da kuke aikatawa kuma zai sa kanka muku sai Allah ce tilka ummatun تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى تلك وتنتن أمة الأمة قد خلت ودك تاغباتا ويهنكلي larabci yana da wani abu da ake cema al-ishtirak kalimomi su yi wato tarayya a cikin juna wajen sif kalimo wajen wajen harufa amma ma'anar su ta bambanta shi yasa larabawa sun wato larabci shine lang wanda ke kowane matsala a duniya babban dictionnaire na faransai wanda ake yi wato abinda ake samu cikin shi ba su wuce mo dubu ɗari ba babban dictionnaire na ingilishi ba ka wuce samun mo dubu tamanin ko dubu ɗari amma larabci mu'jam wanda an ka bugo a ƙasar misra yana ɗauke da kalima miliyan biyu saboda tsananin matsalar larabci to kuma za ka iske wata kalima guda saboda fatha da kasra ko don ba sai ma'anarsa ta canza ina fatan kuna fahimta ta shi a larabci fatha ko kasra ko don ba suna canza ma'ana kuma ma'anar ta yi nisa wanda baka sa tsammani ba ina fata an fahimce ni misali zan bada alƙastu alƙistu alƙustu in mun ka ce alƙastu mun yi makafin fatha in mun ka ce alƙistu mun yi makafin kasra in mun ka ce alƙustu mun yi makafin damma kuma dukkan su ma'anar su ta sha bamban in mun ka ce alƙastu da fatha muna nuhin zalunci Allah ce wa amma alƙasituna fakanu li jahannama hataba in mun ka ce alƙistu muna nuhin adalci saboda kasra wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a in mun ka ce al-qust da damma muna nuhin turare na wuta ya kici mu turaren wuta da zabarmanci da cizo eh me ya sunan shi yawa to shi dungur shi ake cewa al-qust dan ku gare da kyau ha dungur ko dugu yake ko a dunguri shine awaki to dugu shi ake cewa alqustu kaga matsalar larabci kenan kalimomi ne amma saboda fatha da kasra da damma ma'anar su ta canza ina fatan kun fahimce ni kuma ku diba wai alqastu zalumci alqistu adilci sannan kuma wani lokaci wannan shine ake kira musallasul lughawi amma wani lokaci kuma sai zaman to kalimar tana nan dukkan wasalinta guda ne amma ma'anarta ta canza kaga yanzu kamar wannan kalima ta al'umma al'umma cikin alqur'ani tana zakkuwa da ma'anoni karamci guda hudu na farko al'umma tana nuhin lokaci ina fatan kun fice lokaci kaga kai abin da ka sani a ce alwaqt ko to al'umma da larabci tana nuhin al- tana nuhin alwaqt misali a cikin suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kaga wala in akharna anhumul azaba idan mun kan jinkirta ma kafirai waɗanda ba su yi imani ba azaba ila ummatin ma'dudatin zuwa ga wani lokaci wanda yake kididdigagge وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا kaga wannan wanda da ya samu tsira daga cikin waɗanda annabi Yusuf ya yi mafassara mafarki kaga waddakara ba'da ummatin sai ya tuna ba'da ummatin bayan wani lokaci sannan kalima ta al'umma tana nuhin addini ko kuma al'ada wadda mutane suke akanta wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun kaga sun kace inna wajadna aba'ana ala ummatin mun iske iyayenmu akan umma wata al'ada akan wani addini abinda muka iske iyayenmu na yi to mu ma can na zamu yi kaga kalima ta al'umma ta saba ma waccan can ta zo da ma'anar lokaci nan ko ta zo da ma'ana ta wata al'ada ko wani shari'a wanda mutane suke bi ina fata an fahimce ni sannan wani lokaci kalima ta al'umma tana zakkuwa da ma'ana ta jama'a waɗanda suke kan wani abu guda to hakan ga misali shine tilka ummatun qad khalat waccan jama'a ce al'umma ce wanda ke ta riga ta shudi sannan kuma kalima ta al'umma tana zakkuwa a matsayin shugaba wanda ake koyi da shi sai a ce mai umma saboda shi ne jagoranta babban mutum wanda ke shi a al'umma in ya mutu sai a ce mutane sun mutu ko ba haka ba eh da uba ya mutu ga gida sai yara sai a ce shikenan gida ya faɗi ko ba haka nan bane saboda shi ne attallabe da gidan to shi yasa an ka samu shugaba suna al'umma Allah ce inna ibrahima كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كاغا إن إبراهيم حقيقة النبي إبراهيم كان أمة يا كسن أمة أبن كوي mun gane wannan to kinan nan shi yasa dan ka iya larabci kawai zalla baka cewa ka san alqur'ani a'a sai ka nemi littafan tafsiri dan nan kalima ta umma umma gashi ta zo kakka zo kai ta fassara kai ta banna kamar yadda wadansu suke ganin da sun iya larabci ko kuma da sun zo an fassara musu littafi guda sun iya tafsiri a'a ana bukatar ka san larabci sani na gaskiya kuma ka san yadda ake sarrafa kalimomin shi saboda da larabcin ne aka saukar da alkur'ani kuma ka sa hadisai kaka sai kai fassara wadda ta saba ma fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanci tarihin sahabbai da manya-manyan malamai saboda kada ka zo kai fassara ta saba ma nasu su adda ilimi na farko sannan ka yi kokari ka hada ka karanta littattafan tafsiri na manya-manyan malamai sannan in akwai abin da kuma Allah ya baka na falala ko na ilimi sai ka ƙara amma kai zamani ka ce kai duk garin gaba bunda kai gare ka tafsiri kuma kai littafi guda na ka iya eh an kama wani littafi tafsiri ba za ka iya ba wannan muna kira ga matasa saboda wannan lokaci ne wanda duniya ta lalace kowa yana so suna yanzu musamman ta hanyar karatu sai ga mutum bai san komi ba ya kama gidan radio ya zuwa ko gidan tele shi mufassir ne shi mufti ne shi faqih ne shi muhaddis ne duk ilimin da ka sani duniya ya san shi an yi mai tambaya nan ya bada amsa da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya taba karantawa da wanda ya sauraro wani malami ya bada fatawa akan ta haka ne yake tahiya akwai wani malami da ya taba yin wata banna a cikin garin nan akwai wani littafi na aqida an samu suna su'al wa jawabu fil aqida shikenan sai ya dauko wannan littafin sai ya bude ya ce a bude mai hili na bada amsa da an ka bude mai hili na bada tambayoyi da amsa shikenan sai sai zo sai ya sai ce to ina wannan wanda ya mini tambaya rana kaza sai ya faɗi dat rana kaza lokaci kaza wanda ya mini tambaya kaza to idan mutumin nan yana saurare na ga amsa shi wani daga cikin yan uwa abokanmu shina saurare sai yana jin tambayoyin gajere suke sai ce kai tambayoyin ga ko daban-daban suke sai ya dauko wannan littafi na aqida ko da ya dauko ashe ga littafi ne na aqida yana karantawa sai ya karanta tambaya ya fassara sai ya ce wani yayi mai rana kaza lokaci kaza sai ya ci gaba saboda mi saboda yana ganin cewa ba za a iya gano shi ba tambaya ta farko yake karantawa da larabci sai ya ce ina wannan wanda ya min tambaya kaza rana kaza lokaci kaza to idan yana saurare na ga amsarta sai ya ja kuma sai shi fassara yadda mai littafin yayi amsa kun san ana yin littafi su'al wa jawab ayi tambaya a bada amsa to dukkan tambayoyin nan da mutumin ne ya rubuta cikin littafi dukkan mutanen yamai na son kai mai ita kaga yana so ya zama malami ina fata an fahimce ni akwai kuma wani da aka bamu labarin shi a nan shi cikin yamai shi bai iya tafsiri ko jalale ne ba amma yana da gidan radiyon da yake tafsiri sai ya zo inda malami sai ya fassara mai idan aka fassara mai page guda ko safha guda ko ayoyin da ka fassara mai sai sai da su yau in an fassara mai sai in an fassara mai ayoyi da safe shi ko sai ya je da marike ya je gidan radiyo ya fassara ya yi bayani ya ji daɗi ran da mallam babu shirin koko an ka samu wani uzuri sai shi mai yan gidan radiyo ya ce to a saka sai bai da dama haka da yake mufassir kana sai bakan ka wuta jama'a wannan hanya ce wanda kita hai komi hadari yi ma Allah ƙarya ba karamin bala'i bane sannan kuma duk shahada da zaka samu duniya me ya amfanin ta wanda za ta zama towa sanadiyar shiga ka wutar jahannama ran tashin alkiyama don haka jama'a a ji tsoron Allah alqur'ani ba haka gane kawai mutum zai doka ba ya ce shi ya zama mufassir ko kuma ya iya kaza kaza ya tayi ma Allah subhanahu wataala ƙarya wannan hadari ne babba sannan kuma rayuwarka ba za ta yi albarka ba sunan da kake so ka samu ba za ka same shi ba na ɗai kenan darajar da kake son mutane su baka ba za ka same ta ba sannan kuma ka mutu cikin kaskanci ranar tashin alkiyama kuma ka tashi kana cikin kaskantattu waɗanda za a cewa za a gitto da ku ana bijiro ku ana cewa ga waɗanda sun kai ma Allah ƙarya kun san waɗanda sun kai ma Allah ƙarya sai an kasu gaban mutane ana giggita su ana cewa ku dibe su ga su nan wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natu الله على الظالمين sai a bijiro da su ana cewa haula illazina kadhabu ala rabbihim a gitto su gaban Allah kuma gaban mutane ga sunan suna masu yi ma Allah ƙarya masu fassara Qur'ani ba su da ilimi don suna cikin wanda suka yi ma Allah ƙarya da jahilan daga cewa Allah ya ce kuma bai san aya ba babu wannan aya kuma ce Allah ya ce ga sunan suna yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad haula illazina kadhabu ala rabbihim ana cewa suna sun kai ma Allah ƙarya Allah ce ala la'natullahi ala zalimin la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai Allah ya tsare mu don haka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda ta aikata yana gare ta sannan kuma abinda kun ka aikata yana gare ku babu ruwan iyayenku da abinda kun ka aikata don ka ce kai dan malam naka ki zama da aka kin karatu to littafai ba su zuwa su shiga cikin kanka sai ka mutu jahili idan babanka mai kuɗi na ya mutu ya bar ma gado ka ki tanadi ka ki kasuwanci zai so ƙari in sun ka ƙari sai ka zama maciyaci ka koma ƙasa kana yawo kana neman dala arba'in inda abokana a ubanka a taimaka maka don mi don saboda babanka tashi na yayi tsaye duk abin da mahaifinka yake da shi ka tashi kai aiki wannan aya yar uwarta ta gabata wadda ta yi bayanin cewa mutum bai dace yayi alfahari da asalin shi ba baka alfahari da uwa baka alfahari da uba baka alfahari da miji kuma ba alfahari da mata a'a kai ma ka yi aiki Allah cewa ya yi aiki domin Allah duk in ma muna ganin muna da wani bambanci mun yi waɗansu to a wajen Allah wannan shi Allah subhanahu wataala duk shi yayi mu dukkan mu bayan Allah muke ko in kai kana ganin kahi wani a cikin naka tunani to tahi an saka maka amma shi Allah duk shi yayi mu shi kenan magana ta kare to kuma me za ka gwada mai in kahi ni kuɗi to kahi Allah arziki in kai kahi ni mulki to kahi Allah mulki in ka da ilimi to ka Allah mulki to mi zai hana shi Allah subhanahu wataala ya azabtar da kai in ka saba mishi don haka wannan aya tana karantar da mu cewa dangantaka ba ta da wani amfani in dai ba aiki an kai ba dole a tashi a yi aiki bai dace ka yi alfahari ba da ƙasa waɗanda a cikin wato kaburburra ya kamata ka yi alfahari da kanka babanka ya mutu shi na can cikin kabari kakanka ya mutu yana cikin kabari an tambaye ka kana alfahari da gidanku wallahi babana kaza na wallahi babana kaza na ina babanka yana can cikin kabari ya zan ƙasa rududugaggi kai ko ga kana kana ta faɗi ga baki baka aikata komai ba tashi ka yi aiki kai ma a tuna da kai irin yadda an ka tuna da shi domin duk wanda ya aikata za a tuna da shi amma kai zamne kai ruddub ka jirai banza to wannan kaskanci na tare da kai Allah subhanahu wataala ce to wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba abinda sun ka kasance suna aikatawa su kuma kenan mafhumu ke shi ba za a tambaye ku ba abinda suke aikatawa su ma ba za a tambaye su ba abinda kuke aikatawa da an tashi kowa ta kai ta kai ranar kiyama yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni Allah ya tsare mu to ina ganin yan uwa lokaci ya fara tafiya nan ya kamata mu tsaya tunda mun kawo kan daidai izini na biyu abinda mun ka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna amalan sai kai muna addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi a nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zubar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun a farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yin amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya iya a musulunce ko kun ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi to zai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan kaci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta fata ko mai ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko sai dai ko kati memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun ƙur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke buƙata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar su dola da islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne su dola da islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a studio la voix de l'islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum